ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله yau muna 20 da nauni 24 ga watan jumada ula jira annabi sallallahu alaihi wasallam 1400 da arba'in da bakwai wanda ya daidai da sha biyar ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar karatunmu na uku ke ku a cikin littafin arrahiqul maktum tarihin annabi sallallahu alaihi wasallam mala ya ce bismillahir rahmanir rahim da suna Allah ta'ala mai yawan rahama mai yawan jin kai kalimatu ma'ali sheikh maganan mai daraja babban malami mai girma babban malami muhammad wanda ake ce ma muhammad ibn aliyin dan ali al-harakan rahimahullah Allah ya gara mashi rahama al'amin al'am wanda yake shine shugaba na gaba daya da rabitattun alamin islami ga ƙungiyar haɗin kan wato duniyar musulunci sabar wai shi tana ƙara kai alhamdulillahi rabbil alamin wannan babban malami ya ce godiya ta tabbata ga Allah malicin kowa da kowa khaliqis samawati wal ard Allah malicin samai Allah malicin kasai wajailil zulumati wan nur godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sanya duhu da haske wa sallallahu kuma Allah subhanahu wataala ya ƙara daɗin tsira ala sayidina a kan shugabanmu muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya'i ƙarshen annabawa war rusuli ajma'in kuma ƙarshen manzanni ma baki ɗaya bashara wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bishara ya yi albishir mana ya kira mutane zuwa ga su zamanto mutanen kwarai domin su samu jin daɗin duniya da lahira wa an zara kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi gargaɗi ya gargaɗi mutane ya tsawace su daga mugayen halaye da ɗabi'u domin kawo halar duniya da lahira ta cin musu Allah ta'ala duka ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da yin haka Allah ya ce wa an zirhum yawmal hasrati wa an dirin nasa yau mai yati mun azab ka ba mutane tsoro ranar da azaba za ta zo musu kuma Allah ya ce wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira kai mu mu'minai albishir cewa lalle suna da falala mai girma wurin Allah ta'ala to kaga Allah ya ba manzo Allah umarni kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma Allah ya ce ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik ka isar da sako manzo Allah ya isar wa wa'ada sa'annan kuma ya yi alkawari wa au'ada kuma ya ba da tsoro ya yi alkawari na samun jin daɗin duniya da lahira da dukkan wanda ya ba Allah sannan manza Allah ya tsoratar ya yi alkawarin ban tsoro cewa duk wanda ya saba ma Allah duk wanda ya kibin dokan Allah subhanahu wata'ala to alkawarin da aka mai shine ya rasa rayuwar duniya mai daɗi ya rasa rayuwar lahira mai daɗi Allah ta'ala ce man amila salihan min dakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba idan wanda aiki mai kyau namiji ko mace yana da imani Allah ya ce tabbas za mu ba shi rayuwa mai daɗi kaga alkawari ne Allah yi duniya da lahira kuma Allah ta'ala ya ce faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa duk wanda ya bi shari'a ta Allah ta'ala ya ce ba zai bace ba kuma ba zai sha wahala ba waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda kuma ya kauda kanshi daga zikirina Allah ya ce to yana da rayuwa mai kunci to kaga wannan shi yake ce ma wa'ad falanuhyiyannahu hayatan tayyiba alqawri ne aw ada kuma shine alqawarin wahala mana an yi alqawari na bada tsoro ga dukkan wanda ya kauce ma hanya Allah subhanahu wataala Allah ya kiyaye an qadahu Allah ko an qadha Allah bihi albashar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya tsamo halitta ya kubutar da su ya tsiratar da su minan balala daga bacewa kamar gabanin zuwa na sallallahu alaihi wasallam mutane suna cikin bacewa mutane suna cikin shiririta suna cikin abubuwan da bai kamata ba babu wani abu wanda yake baya da kyawu gabanin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam komi mai kyawu ne to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo sai Allah ya tsamo mutane daga irin wannan rayuwa ta bacewa wa hadan nasa kuma ya shirye da mutane ila siratin mustaqim ya zuwa tabarkin Allah ta'ala miƙaƙe ya zama mutane bisa hanya ta kwarai mutane suka san darajar uwayensu darajar matansu darajar ƴaƴansu darajar makwabtansu darajar abokan zamansu abokan hudarsu suka san darajar na gaba sai zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam aka san azan ki tausaya mana kasa duk sai da manzo Allah ya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kawo mana alkhairi duniya siratul lahi hanyar Allah ne subhanahu wata'ala alladhi wanda lahu ma fis samawati wa ma fil ard wanda shi yake da da abin da yake cikin sammai bakwai da kasai bakwai ala ku saurara ila Allah ya zuwa ga Allah ne tasirul umur al'amurra suke kasancewa wannan shi yake cime iktibasi a cikin ilimin balaga cikin magana ka zo da wani abu ba aya ce ka karanta ba amma aya ce wa badu bayan haka malam yace falamma a'ta Allah lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya bada kyauta lirasulihi ga manzan shi sallallahu alaihi wasallam shafa'a ya bayi ceto Allah ya ba manzo Allah ceto manzo Allah mai ceto ne shine ash-shafi'ul mushaffa mai ceto kuma wanda za a ba ceto to lokacin da Allah ya ba manzo Allah ceto wa darajatar rafi'a kuma Allah ta'ala ya ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daraja mafi daukaka wadda kullum muke roka mai Allah subhanahu wata'ala ya bashi ita ati muhammadan alwasilata wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta wa hada almuslimina kuma ya shiryar da musulmi ila mahabbati Allah ya shiryar da musulmi zuwa ga san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ala ittiba'ahu kuma Allah ta'ala ya sanya bin manzon Allah min mahabbati yana daga cikin son manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ina abubuwa ne guda biyu akwai son annabi akwai bin annabi ka so annabi sallallahu Alaihi wasallama a same ka wani bangare ka rage wurin biyayya gare shi wurin aikata wasu abubuwa da ya ce ka yi amma kuma kana son shi yawwa amma dai in son samu ne kana son shi kuma yawwa kana bin dokar shi ɗari bisa ɗari da abin da ya ce saboda san da kake mushi da abin da ya ce kai sai kai da abin da ya ce ka bari sai ka bari wannan shine alaman soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma san shi ma ka so shi ka ji kana san shi shi ma wannan wani abu ne wata ibada ce daban ibada ce Allah ya ce ka so annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ibada ce Allah ya ce ka ba annabi sallallahu alaihi wasallam dai ibadodi ne kamar da Allah ya ce ka so annabi ka ba annabi ya ce kai sallah ya ce kai zakka ya ce ko ba haka ba faƙwale ta'ala sai Allah ta'ala ce ƙul in kuntum tuhibbuna Allah ka ce masu lalle in kun kasance kuna san Allah fattabi'uni to ku biyo ni yuhibbukum Allah Allah subhanahu wata'ala zai so duk wanda yake so ya samu san Allah ya bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah zai muku gafara zanubanku falamma kana hada fa kana hada kai sai wannan ya kasance minal asbabi daga cikin dalilai allati sayyaratil quluba waɗanda suka mai da zukata suka sa suka tunzura zukata in ka ga dama kuma ka ce sayyaratil qulubu su zukatan suka kasance da kansu tahfu suna ta gaugawa ila mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam ya zuwa san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana albarkaci wannan aya sai mutane suka yi ta zazzari suna sauri domin su samu san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa talmasu ko wa tatalammasu asbaba sannan kuma suna ta neman dalilai allati wadda tuwaththiqu silata take amintar da wato dangantaka ko kuma saduwa fima bainaha wa bainahu sallallahu alaihi wasallam cikin abin da zai amintar da igiyar da ke tsakaninka da annabi sallallahu alaihi wasallam منذ فجر الإسلام tun budewar musulunci tun farawa addinin musulunci wal muslimu na musulmi ya tasabaku da suna tare gengento suna ta tsere ila ibrazi mahasini ya zuwa bayyana abubuwa masu kyawu na manza Allah sallallahu tsere suke tsakanin su ba wai dan a basu wani abu ba sai dan Allah ya biya su musulmi malamai suna ta yi suna ta rubuce-rubuce shi ne tseren da suke yi ta rubuce-rubuce littattafan sira sun yi guda ɗari duniya tsakanin ƙanana da manya tsakanin wanda ka iya hardace su ma da kuma waɗanda ka iya karantawa ka fahimce su da kyawu ka rike su da kuma waɗanda sun yi yawa da kuma waɗanda sun kai goma wannan kuma littafi guda ne kawai sai dai ka karanta wanda ka rike ka rike wanda kuma ya kunce ya kunce wa nashri da kuma ya da siratihi al-atira ya da sira annabi sallallahu alaihi wa sallama mai kamshi wa siratuhu sallallahu alaihi wa sallam kuma sira annabi sallallahu alaihi wa sallam hiya aqwalu sune maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ake ce masira wa af'aluhu da kuma ayyuka annabi sallallahu alaihi wasallam wa akhlaquhu da kuma dabi'un shi alkarima masu daraja yanan da sira da sunna da abu guda ne magangana annabi ayyuka annabi da kuma halayen annabi sallallahu alaihi wasallam dan bambancin kadan ne amma dai da abu guda ne tunda dama ita ma sira din ayati sai ne hadisan da suka ruwaito sallah da alwala da komi kuma su ne suke ruwaito rayuwar manzan Allah haka dai da abu guda ne ke bambanci kawai ta sira ana gwada maka yadda manzan Allah ya rayu tun daga haihuwar shi har cikawa shi kawai bambanci ke faqad qalat as-sayyidatu aisha lalle na na aisha Allah ya kara mata yarda zaujun nabi sallallahu alaihi wasallam matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda kana khuluquhu alquran alqurani shi ya kasance dabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal quranu kitabullah shi kuma alqurani zancen Allah ne littafin Allah ne wa kalimatuhu tamma kuma kalmomin Allah ne cikakki wa man kana kadhalika duk wanda ya kasance dabi'un shi kamar haka ne na alqurani mai girma kana ahsanan nasi to kenan kau sai yayi mutane zama mutumin kirki yayi mutane kyau wa akmalahum kuma sai ya kasance mafi cikan mutane wa haqqahum kuma sai ya kasance mafi cancanta su bi mahabbati khalqillahi ajma'ina da soyayyan halitta Allah gaba daya sai ya kasance cikin halitta Allah ba wanda ake so kamar shi kuma haka manzo Allah yake sallallahu alaihi wasallam babu wani mai farin jini wanda ake kamna ake so a duniyan nan kawun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walam yazal muslimuna musulmi basu gushe ba mutamassikina bi hadhihi almahabba suna rike da wannan soyayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam alghaliya wadda take mai tsada in basaka allatin basaka an halmutamar al'islami wanda taro na musulunci ya bude game da ita shine in basaka ma'ana sakamakon taron da musulmi suka yi sai aka bude magana akan mi akan musabaka ta yawwa ta sira annabi sallallahu alaihi wasallam al'awwal wanda taro ne na farko wanda aka yi saboda mi saboda a yi gasa ta tarihin manzala sallallahu alaihi wasallam shine taro na farko a wannan lokacin ba taron kungiyar na farko a taro don a yi gasa ta sira muna gane ku lissiratin nabawiyyati sharifa ga sira ta annabi sallallahu alaihi wasallama mai daraja alladi taro wanda uke da aka kulla shi bi pakistan a kasar pakistan shekara ta 1396 ya jira annabi sallallahu alaihi wasallam haithu a inda a'lanatir rabitatu kungiyar haɗin kan musulmi ta yi shela fiye da mu'tamar a cikin wannan taron an jawa'iza maliya game da kyaututtuka na kuɗi waɗanda aka tattala a bada su ga waɗanda za su yi wannan gasa a raba musu miqdaruha yawan kuɗin mi'atun wa hamsuna alfa riyalin saudi riyal dubu ɗari da hamsin ne riyal na saudiya riyal dubu ɗari da hamsin nan da shekara kusan arba'in da suka wuce kawo kudi suna da yawa ko jika ɗari ɗari aka bar riyal dubu nawa kenan ɗari so so ɗari da hamsin nawa kenan ɗari so ɗari da hamsin nawa za su kama miliyan sha biyar ko wasu ne aka aza za a raba ma waɗanda suka ci wannan musabakai miliyan goma sha biyar ko a yanzu muke magana ga yanzu ba wancan wancan lokacin sun yi haka saboda darajar su da sai makarsa mai zaka yi su wal a ina ne tuwazza'u sa'annan kuma su waɗannan kuɗi riyal 150 na saudiya a rarraba su shine tuwazza a kakkasa su a raba su ala'asani hamsati buhuz akan mafi kyawun bincike da aka yi nasira ɗin guda biyar mana cikin mutanen da aka ce wanda yake iya rubutu tarihi ya rubutu to za a ɗauki biyar ne kawai cikinsu biyar su ne waɗanda suka ci saura kuma sun zamanto yawa sun yi kokari sun daɗin kasashen larabawa duk wanda ya zo ya shiga cikin gasa ko bai ci ba sai an bashi wata kyauta wadda za ta shahi mai hawaye sosai in aka zo aka yi musabaka ko ta ƙur'ani ko ma mai ce gasa dai ce ko to duk wanda ya shiga sai gaga an bashi kuɗi wanda za su shahi mai hawaye in aka raba ma firimi miliyan miliyan ɗaya da zai ɗari biyar to kai ma sai an baka kudin da dai kuma sai an maka wasu kyaututtuka wanda za ka zo ka yi ta ganin su ga su nan za a baka littattafai waɗanda inda kudi ne baka iya sayan su a ci koma karto da littattafai na addini wanda in kudi za ka sa ɗaruruwa za ka kashe sai a baka su sakamakon wannan gasa da ka shiga kuma a ɗoro masu cikin jirgi ba ruwanka ba kai za ka biya ba في السيرة النبوية أتكن تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم بالشروط الآتية أما da sharuɗa waɗanda suke ga sunan za su zuwa ma'ana mutum ba zai ci ɗaya daga cikin waɗannan matakai guda biyar na cin kuɗin ba sai in mutum ya cika waɗannan sharuɗa na farko an ya kunil bahku mutakamilan binciken da za ka yi game da rubutun da za ka yi nasira ya zamanto cikakke ne game da sira din tun daga farkon ta ne ya karshe kakka rabu wani abu kakka yi ratsai da ka ce haka yi baka rubuta kaza ba ma tartibil hawadith at-tarihiyya tare da jeranta abubuwa waɗanda suka faru na tarihi a cikin zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ka jera su jere daga wannan sai wannan sai wannan sai wannan zuwa na karshe kakka kawo yakin Uhud sannan ka kawo yakin Badar daga baya alhali shi aka fara yi kuma ka kai shi gaba ko ga ka kawo fatahu makka sannan ka kawo yakin badar yana can shekara ta takwas ka kawo abu shekara biyu to so ake gajera su ras yadda aka yi su hasaba hukuya gwargwadon waruwarsu gwargwadon abkosu ana gwargwadon yadda aka yi su na farko kenan na biyu an ya kuna jayyidan binciken ya zamanto mai kyau ne sosai walam yusbaq nashruhu kuma bai kasance an yada shi ba an taba watsa shi ba min qablu gabani na ganewa zaman to ba littafin wani zaka dauka ba ka kwafike shi kai naka da sunan kai kai a kai naka wanda duk wanda ya gani ya san dai naka ne ba na wani bane radayon littafin duniya da kake gani akwai wanda da ka kawo zai gane cewa na wani ne ka ɗauka ka kami da naka hankaka ne kawai mai ɗaukan wani naka ba kayan ka bane ana samun haka musamman yanzu da karatu ya zama na 'yan cana ya yawa kawai sai mutum ya rubuce rubutun wani kawai zo ce ranar ya kawo kuma saboda su ma masu dibawa galibi su zama 'yan cana kuma sai su diba su ya yi kokari ba zo a baka a baka abin nan sakamako mai kyawa ce ka ci 100 bisa 100 suka rana ya kokari ka samu mumtaz kuma kayan mutane ne ka rubu kame da to ya zaman to ba a taba yin irin shi ba ba na wani da ka dauka ba wanda dama an taba yada shi na uku an yadkura albahithu wanda ya rubuta bincike din ya faɗi jami'al makhtutati dukkan littattafai waɗanda aka rubuta da hannu su ake ce ma makhtutat littattafai na da waɗanda hayan suna nan cikin bibliotek ta addinin musulunci suna nan a da rubutu irin na da na hannu wanda suka rubuta su yana nan da rubutun irin na alƙalami akwai littattafan da yin za ka irin wannan bincike ana so ka shiga cikin waɗannan maktabobi din inda ke da waɗannan ɗakunan karatu ka diba irin waɗannan littattafan suna nan da yawa a shi su saudiya su misra su abin nan duk za ka same su sudan su maroko ƙasashen laraba ƙasashen addinin musulunci to mutum da yawa da waɗannan littattafan waɗanda da hannu aka rubuta su wal masadir ilmiya da kuma manya-manyan littattafai na ilimi allati tamada alaiha waɗanda mutum ya dogara akan su fi kitabatil bah a lokacin da yake rubutun wannan ba sunna nasira duk ya faɗe su kuna ganewa ku na hudu an yaktubul bahithu mai rubutun wanda yake binciken ya rubuta tarjamatan kamilatan tarihi shi ake ce tarjama cikakken tarihi an hayati game da rayuwar shi kamar tun daga lokacin haihuwarka har lokacin da kake yanzu lokacin da kake rubuta littafi duk ka faɗi ka faɗi bayani dalla-dalla suwaye mahaifanka sa'annan wace kabila ce kai aikin me kake yi matarka nawa ɗiyanka nawa maza nawa mata nawa a ina kake zaune wani gari ina ka zauna ina ka zauna ina kai karatu suwaye malamanka suwaye almajiranka yanzu yanzu me kake yi dukkan wani kuna gane wa ku ma a zikiri mu'ahalati tare da ambatan takardun shi na karatu waɗanda suka kai shi wannan wurin gashi za ya rubuta tarihin wannan ya faɗi takardun da ke gare shi ya bi tsarin karatu ne na zamani ya yi primer ya yi college ya yi lise ya yi university har ya kai master ya kai wane ne duk ya rubuta in yayi in bai ba kuma wani abin da yi ya faɗi zaurukan karatun da ya karatun shi na zauri makaranta ta malam wane ne ya karatu malamin shi na warko shi ne malam wane shi ya koya mai kaza ya koya mai kaza har ya kawo inda yake kuna ganewa ku to takardu na karatu su ake ce ma mu'ahalat al'ilmiya na ilimi wa mu'allafati nan kuma ya faɗi littattafan shi da ya rubuta in wujidat in akwai in akwai littafin da ya taɓa rubuta gabanin haka to ya faɗi littafin kuma ya faɗi tarihin lokacin da ya rubuta littafin ina fatan muna gani na biyar an yaktubal bahta ya rubuta wannan binciken da za yi bi khatin wadih bi khatin da rubutu wadih bayyananne wa yustahsanu ana so nashuhu ya rubuta wannan basin nashi in ya kare da hannu to ya rubuta shi alal alatil katiba akan na'ura mai rubutu a wancan lokaci tafi mashin ce tak tak tak tak tak tak kana dole takarda haka kana rubutawa ta gargajiya irin wannan ko da yake akwai akwai ko lokacin akwai ordinator sai dai bata yi yawa kamar gaban yanzu ba to ita ake ce ma al'alatu shine na'ura alkatiba mai rubutu wadda za ta rubuta ma iyaka kawai ta mera ma rubutun na zamani in ka kare sai dai ka cire takardai ko ana so in son samu ne ba dole ba ka ci in son samu ne rubutun ya zamanto an yi shi ne da al'alin katiba na shidda tuqbalul buhusu ana karban waɗannan buhus din bincike-binciken da aka rubuta ana karɓar su ne bin lokacin arabiya da harshen larabci wallugatil hayyatil ukra da waɗansu kuma harsuna na daban ta ake ce wallugatul hayya harsuna waɗanda suke rayayyu ma'ana harsuna ne manya duniya ta san da su in ma baka iya rubuta da larabci sai ka yi kamar faransanci kaga yare ne sananne a duniya ba yiwa ka yi rubutu da shi ba a samu wanda zai karanta shi ba ko ingilishi wa ba haka ne ko ko yaren indiya ko yaren pakistan ko yaren rasha waɗanda yarurruka ne masu ƙarfi ko hausa ko suwahilanci yaren mutanen nan wajen su uganda su kenya su tanzania su somali da sauransu yarensu ne yare ne mai gari shi ma da ya kai rubutu a cikin duniya ba a samu wanda ya iya shi ba yarurruka ne masu ƙarfi in mutum ya rubuta za a karba ko da hausa kai na bakwai yabda'u qabulul buhuth karban waɗannan karatuttukan da aka rubuta na sira yana farawa ne min gurrati rabi'i thani daga farkon rabi'i thani shi yake ce ma gurra farko shekara ta 1396 wayantahi zai karewa mau'idul qabul lokacin karba zai karewa zai zo karshe bi gurrati muharram a harkon muharram yanan wajen wata nawa kenan wata goma kenan ko ko wata sha daya rabi'u thani wata goma kenan rabi'u thani muharram wata goma daidai kenan farkon shekara to bayan ta da a farko wannan wata biyu da ainihin fara shekara da kuma farkon shekara sabuwa kaga wata nawa kenan wata goma daidai ko kuma wata tara da haka ba da ya wuce haka tsakanin wata tara zuwa goma wata tara wata tara in kana da kokari ya ka iya rubuta ko ka iya kare rubutun ka gaba daya tunda kai malami ne ai duk malamai ne aka aika mu ba wai na takwas tusallamul buhuth waɗannan bincike binciken tusallamu za a mika su ila al-amanati al-amma ya zuwa wato kungiya ta gaba daya babban kungiya o kungiya ita ake cewa al'aman al'amma da rabitatil alamil islami ga kungiya haɗin kan musulunci na duniya bi makkatul mukarrama a ƙasar makka mai daraja fi zarfin a cikin envelope maktum wanda aka rihita mana ka ƙara ba sun sai ka sa cikin envelope envelope irin wadda ta dace wadda za ta yi ɗaukan akwai ambilan kala-kala yadda za ta daukar takardu masu yawa sai ka sa sai ka kaliki sai ka aika muna garewa ku wata zaula manatu alai ita kuma ko kungiya din ta kan musulmi ta kuma za ta azama wannan wannan ambilaf taka rakaman rubut lamba tasalsuliyan mai bibiyan juna khasa keɓantacce mana an ka kawar kawa sai a rubuta ma lamba daya wanda ya biyo ka na biyu ya aiko shi ma lamba biyu wanda ya biyo bayan wancan lamba uku lamba hudu lamba biyar lamba shidda haka har zuwa karshen mutanen da suka kawo shi ne rakaman tasalsuliyan mai bibiyar juna ɗaya bayan ɗaya shi ne ba shi ke cin masalsala ko haka ba salsala me salsala in haka ba salsala ma sai kawai mutum ma a shi ba ma dan uwan mu bane to salsala kenan ba ba hausa ba ce larabci ne shine haka yi bincike ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya za a gane cewa ma wani baya da alaka da su wani na tara ta suna tashi bi fahsil buhus da binciken waɗannan bincike-binciken da aka rubuto lajnatul ulya wani kwamiti wanda yake na sama babban kwamiti da aka shirya su ne wannan ba su su za a miƙa mashi su diba su ga malamai manya min kibari ulama daga cikin manya-manyan malamai fiya da sha'ani a cikin wannan sha'anin muna da gane bayan ku fakana hadal ilanu to wannan sanarwar da aka yi shine ilan wannan sanarwar sai ta kasance hafizan mai zaburarwa ne hafiz kaga hafiz nan ba mahardaci bane saboda da zayin hafiz shine mai zaburarwa mai tunzura mutane mai ziga mutane larabci haka yake yanzu wani sai dai mun ko kuskuren ya aka aka sa hafiz da da zayi ba ba kuskure ba ne hafiz aka yi litasabiqul ulama'i domin rigangantan malamai tseren malamai alladina wahabahumullah wanda Allah ta'ala ya ba su kyautar hubba rasulihi sallallahu alaihi wasallam san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasta'addat rabitatul alamil islami sannan kuma kungiya din kan musulunci ta duniya ta shirya listiqbali hadhihi al-buhuth domin karban waɗannan bincike-binciken da aka sa malamai su rubuto bil lughatil arabiyya da harsuna na larabci wal ingiliziya da kuma harsuna na turanci english haka ake cewa ingiliziya el ingiliziya el ingiliziya da an rubuta ne da harshen da yaren misira larabcin misira larabcin misira su kuma jimin ba su ke mata jimin ga suke ce mata inda jimin take ba larabin misira ba ya faɗin da jimin sai dai ce ga shi yasa ga tafsirin kuma za ga rubuta jumi raddul azhar daga an ce tafsirin sheikh abubakar mahmudu jumi da wanda yaren misira ne gumi ba misira in zai karanta ma za ka bai san kuma mace za ya gumi kuma an rubuta da jimu wanda shi ba ya waɗin ji sai ya sha wahala sai an koya mashi waɗin jimu kamar yadda kai ma sai an koya maka waɗin ha ka kake cewa kawai don ba ka da ha sai ka yi ta koyo ko ba ka da ƙa ba haushe ba ya da ƙa sai ƙa kuma larabci babu ƙa duk balabarin da balaraban da yi kace kalan lawa ya ce ka wannan ba haushe aka karara kawai kalan lawa zai da ƙo ƙo su ma haka ba su iya waɗin kamar balaraban su don ba ya waɗin ka sai ga sai an koya mashi ga ƙa kawai sai ce mata ga kawai sai ka ji mutu ya ce galan lawa ya gulun lawa bi gulun shinu bi gulun ana gultu laka ba ya cewa ana kul ba ya ce sai gu to ingilizi haka ake rubuta da abinda ake ni shine ingilish to sai a sa ingiliziya muna ganewa ko to yanzu bayan balanka ce ingiliziya sai a ta kallon ka kuma saboda an saba ita wannan jimin din ga ake karanta ta ingiliziya kawai shi ke wal urdiya da kuma yaren urdu yaren urdu na wace ƙasa ne a pakistan ne za ke ce ma urdu to da yaren urdanci wa ayi lokacin ukura kai ko ma wani irin yare ne a rubutu ba a rasa wanda za su karanta shi ba kuma mutum ya rubuto ya rubuto mai kyawo na larabar tsari ma yana iya ci ko da ba yaren larabci ba ba sharaɗi ba ne da ba yi wa a sa wahala kuma wahalar ta zamanto ta banza alhali kuma kaci wa bada al-ikhwanul kiramu malam yace yan uwa masu daraja sai suka fara fi irsali buhuthim a wurin aiko bahasinsu da suka yi bi hadhihi lugati da waɗannan harsunan wa qad balaga adaduha wahidan wa sab'ina wa mi'ata bahth sai da suka kai bahasi 171 mutum 171 da yaji wannan sakon sai da ya rubuto bahasi adadin su kenan mina daga cikin su a arbatun wa thamanuna bahtan bil lughati al arabiyya akwai bahasi 84 da larabci aka rubuto su daga cikin waɗannan 171 akwai arbatun wa 60 bahtan akwai bahasi wato 64 bil lughati al urdiya da harshen urdu shi kuma aka rubuto shi wa wa'id wa 20 sannan akwai bahasi 21 bahsan bil lughati al injiliziya da harshe na turanci na ingila wa bahtan wahidan da kuma bincike guda daya faqat kadai bil lughati faransiya faransa sun shiga uku ɗan ingila sun rubuto 21 su mutum guda aka samu ko da yake ai ingila ta yi france yawa masu faɗin ingilishi sai masu faɗin faransanci yawa duniya sun yi kokari to ba su shiga uku ba sun shiga ba su shiga ko'ina ba wa bahtun wahidun da kuma bincike guda daya fakat kadai bin lokacin hausawiya hausawa Allah ya kara maku rahama kuma da yawan ku mutum guda kada ya rubuto
وقد كونت الرابطة kuma lalle rabita ita wannan kungiya din kan musulmi din ta girka lajnatan committee shi yake ce ma lajna nan garin ba ko ta ma'aikata lajna ba ina ne lajna nan garin ibn sina da sunan ta kenan lajnatu muslimi ifriqiya kwamitin musulman afirka da sunan ta kenan daga bayani aka maida ta ama ko aka canza mata suna yanzu ba kowa ya san wannan amma yanzu aka akwai yadda za ka iske wannan rubutun cikin ta yana nan lajinatu musulmi ibrikiya to lajina shine kwamiti duk kwamiti ba wai sai ko na ina suna ya lajina da larabci ko kwamitin masallaci nan za ku yi da larabci lajina suna ya lajinatu masjidi abi huraira fi fi wace unguwa ce nan rubuzi dan zambali min kibaril ulama'i daga bangaren manyan malamai lidirasati ko lidirasati hadhihi albus domin karatun waɗannan bincike-binciken wa tartibiya da kuma jerin tasu hasaba daidai da istiqaqil faiz lil jaiza wanda ya cancanci wato cin nasara ta farko ya samu kyauta ta farko وقد كان الفائزون بالجوائز ودندا suka wato rabauta suka ci nasara da samun kyaututtukan da aka bada na wannan kudin sun kasance hasabar tartibil ati gashi nan kamar yadda aka jera su gwargwadon jerantawa mai zuwa al'awal na farko alfa'iz bil ja'izatil ula wanda ya ci nasara da ainihin samun kyauta da farko shine ash-shaykh safiyur rahman al-mubarak furi mai wannan littafin min al-jami'ati salafiyya ya hito ne daga jami'ar salafiya bilhin da a ƙasar hind wata jami'a ce sunanta ke na jami'ar salafiya daga can ya hito wa miqdaru ja'izatihi gwargwadon abinda aka bashi 50 alf riyalin saudi kaji inda ilimi yake da daraja ana darata shi miliyan nawa kenan miliyan biyar kenan ko kamar yadda muka ce miliyan 15 miliyan biyar ce cikin wata tara ka samu miliyan biyar makaratu ne kai musabaka ce kace kasashen laraba kuri suna taimakon addini suna taimaka ma addini ga mutum an yi musabaka ya yi birni an bayan miliyan 20 ta ƙur'ani musabaka ƙur'ani miliyan 20 kuma ba a dadewa ba sai kuma kayan wata biyu wata uku sai ka ji an ƙara sanarwa za a ƙara yin wata a yi ta yi ta musabaka suna taimakon addini kwarai suna kara ba suna zabarar da mutane mutane su su karatu haka ake so ilimi ya daraja ilimi ya yi karin da wani kuɗi da za a baka amma na baka ne domin ka ƙara mi ka ƙara samun natsuwa to wani ya samu miliyan 20 sai ka karatun ya zubi ba dora haka aka ce dawo a yi ba ya ya shiga shagalin duniya wani kuma sai ya ƙara mi ya ƙara ƙoƙari tana yiwa a zo da wata ba irin wadda ya babbare ya ƙara ƙoƙari an zo kuma ya ci kuɗin da suka yi ma wannan to na farko kenan 50000 riyalin saudi riyal 50 na saudiya alfaizu ko alfaizu bil jaizati thaniya wanda ya samu kyauta ta biyu ad-doktor Majid Ali Khan shine doktor Majid wanda yake cewa Ali Khan min al-jami'ati al-milliyyah al-islamiyyah daga jami'al milliyyah al-islamiyyah New Delhi New Delhi ina kenan ita ma alhind ɗan ƙasa indiya na biyu ma ɗan indiya ne ba balarabe ba kashi wa miqdaru ja'izatihi 40000 riyalin saudi gwargwadon kyautar da aka bashi riyal 40 miliyan nan hudu kenan ku an rage mai daya alfaizu bil ja'izati thalitha wanda ya rabota da kyauta ta uku الدكتور نصير أحمد ناصر رئيس الجامعة الإسلامية بباكستان في ماريها ينزباب العربي بني لا ربا سنة تنتقنا أنبروس ومقدار جائزتي كما أكي كماتا ميسا سبودا أين أكي تارم أكسا ودنا متنا أكي تارم يا كماتا سيد أنكسا كنيا zuwa yi taro kasar ku kuma a bari ku baya shi yasa suka yi kokari Allah ya taimake su kuma duk suka canye kasarsa aka duk suka canye kyautar gaba ne amma a zo maradi ne kwallon kaba zuwa canye ko a ta yajari ba zuwa a ɗauke tako ba a yi wani waje da shi kuna kallo an zo garinsa aka zo aka yi taron kafi ba dole su ba mara ɗakunya kuma sun ba mara ɗakunya sun gwada bajinta Allah ya taimake su wa miqdaru ja'izatihi 30000 riyalin saudi gwargwadon kyautar shi shine riyal 30000 na saudiya alfaizu bil ja'izati rabi'a wanda ya rabota da kyauta ta hudu al ustad hamid mahmud muhammad mansur laimud min jumhuriyyati misr al arabiyya da zaka san balarabi daga jamhuriya ta misra ta larabawa da miqdaru jaizati gwargwadon kyautar da aka bashi 20000 riyalin saudi an bashi riyal 20000 na saudiya alfaiz bil jaizati al-khamisa wanda ya samu kyauta ta biyar al-ustad abdussalam hashim shine ustad abdussalam hashim hafiz min al-madinati al-munawwara na biyar shine dan madina المملكة العربية السعودية daga kasan Saudiya masarautar Laraba ta Saudiya shine mamlaka wa miqdaru jaizati kyautar da ya samu 10000 riyal saudi wato riyal 10000 na Saudiya walaqad a'lanat ar-rabitatu lalle kungiya hadin kan musulmi ta yi shela ta bayyana asma alfa'izi na sunayen waɗanda suka ci nasara cikin wannan gasa bilmutamarin islami a cikin taron musulunci da aka yi al'asiyawi na asiya shi ne al'asiyawi al'asiyawi mansubin ila asiya ina ne asiya azi wadda larabci ko kuma da turanci ma ya asiya ake cewa turanci ingilishi to laraba su ma su ce asiya su ma da tura ingilishin gida suke ce to an danganta sai a ce al'asiyawi na asiya kamar da za cewa almaratiyu na maradi annaijariyu na nijar azandariyu na zandar addifawiyu attawawiyu larabci abin yi koyar larabci jama'a daɗi ke gari to wanda aka yi a abin nan yankin asiya al'awar na farko allazi uqira fi karachi wanda aka yi shi a cikin karachi ina ne karachi take pakistan karachi karachi to karachi ne ai ko shi ma da turanci ya za ka gabi dami dami ake sa sai zama cidin ai ba kalma guda ba ce ko sannan ma an ka hada da ta'un da shirin sai su baka ci karachi amma baka sani sai ka ce karachi ni kuma babu karachi din bishari sha'ban a cikin watan sha'ban shekara ta 1398 kama ulina an dalika kamar yadda aka yi sanarwa game da wannan fi jami'i soba a cikin dukkan jaridu gaba daya duk wata jarida cikin ta hanyar sanarwa cewa ga ranar da za a taruwa a zo a ba da waɗannan kyaututtuka ɗin wa bayadil munasaba to saboda wannan abu da ya faru a kamatil amanatul amma ko ƙungiya ta ainihi tsaida da rabitati ta rabita bi mufrad bi makarriha bi makkatal mukarrama a ainihi wurinta ma'aikatar ta babba shine makar siege ɗinta bi makkatal mukarrama a garin makka mai daraja suka tsaye da haflan kabiran biki babba ƙasaitaccen biki na so in ga wannan bikin zan bikin laraba akwai kecere ne za ka iske an kashe kudi kuma ba ka ganin kazamta bokar kowa ya ƙoshi kowa inda za a yi zuwa shiga hana shi saboda abin da za ka zuwa ka shiga ciki ka gani na ci ko wani abu an san kayi karhin shi a hana kaɗin mi nan ma da ake hana mutane saboda an san yasa ake hana amma su can ba ruwansu kowa sai ya shigo daga kuma ba fagai ba hayaniya an zanna tit an yi abu cikin murna kuma an kece ni sosai za ga kowa duk wata dauda da ke ga haƙorinka duka wanki za ta ishirafi sahibin sumuwil malaki ƙarƙashin kulawan mai daraja shi yake ce masu sahibin sumu sumu daraja kenan mai daraja almalaki na sarauta mai daraja na sarauta al'amir gwamna sa'ud bin abdulmuhsin wanda yake ce masu sa'ud ɗan abdulmuhsin ibn abdulaziz ɗan abdulaziz in ka jance amir cikin sa'udiya gwamna amiru makka amirul madina amiru jidda haka dai gwamnoni haka ake ce musu kuma asalin su sarakuna ne haitu tafaddala sumuhu a inda mai daraja ya dauki nauyi bi tawzi'il jawa'is da ainihi tashi tsaye ya rarraba waɗannan kyaututtuka din ala ashabiha akan masu su wadalika sabah yawmis sabt wannan kuma ya faru ne a sahiyar ranar asabar wanda ya daidai da sha biyu ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1399 kusan yau shekara 40 da nawa kenan 48 da yan abu wa biya da alhafl a cikin wannan biki da aka yi shake ce ma alhafl biki biki da za a yi na ba biki irin namu wanda muke ce ma biki na suna biki wanda za a tara jama'a a ci a sha bikin murna ko bude kamfani ko bude wata ma'aikata ko bude masallaci duk bikin ne da za a yi na wani shagali ya ce ma alhaflu to a cikin wannan hafl din alanatil amanatul amma ko kungiya ta ainihi kungiya din kan musulmin duniya ta yi sanarwa annaha sataqum cewa lalle ita za ta tashi tsaye bi tab'il buhuthil fa'iza da ainihi buga waɗannan bincike-binciken da aka yi waɗanda suka ci nasara wane shirya da kuma watsa su bai iddati lugatin da harsuna da dama harsuna daban-daban mana sai waɗanda guda biyar ɗin su ne za a ɗaukar nauyin rubutu watsa su cikin duniya watan fizar lidalika don zartar da wannan aiki da aka ce za a yi na yada su hahiya zi ya ce to ga ta nan fa ita wannan kungiya ɗan ko kungiya ta ba tana ajewa baina yadayin qari'il karim a gaban mai karatu mai daraja ba kura ta taba'ati tilka albuhud farkon bugun da aka yi na aine waɗannan bincike-binciken bakura shi ne na farko-farko shi ne bakura kuna ganewa ku lama ja'al da ummati fi bukuriya ko yawon Allah ka yi albarka ga Allahun barik li ummati fi bukuriya bukuri shi ne farko da bakura haka nan shi ma farko ma'ana littattafai na farko da aka fara buga malai yake cewa to ga yana ana buga su ba وهو بات الشيخ صفي الرحمن المبارك فوري شين للتافن ونن مالما من الجامعة السلفية دق جامعة سلفية بالهند أكسهن لأنه الفائز بالجائزة الأولى صور شين وان دي لبوت لكيوتا تفرقو وستوالي طبع بقية البحوث الفائزة كما ذات تقبل بقى sauran bincike-binciken da aka yi waɗanda suka ci nasara hasaba tartibiya gwargwadon yadda suka jera tun da an wara da na farko to za a yau za a biyo da na biyu shi ma a yada shi an kare kuma abu da na uku haka sa'ilin Allah muna masu roƙo Allah ta'ala an ya taqabbala minna jami'an a'malana ya karbi dukkan ayyukan mu gaba ɗaya da gare mu khalisatan liwajhihi alkarim waɗanda suke an yi su ne domin zatin Allah mai girma innahu ni'mal maula lalle shi Allah ta'ala ma da lada wanda ke taimako kuma da lada majibinci wa neman nasir kuma ma da lada mai taimako Allah sallallahu ala sayyidina Muhammad Allah ta'ala ya kara dadin tsila akan shugaban mu annabi Muhammad wa ala alihi da iyalan shi wa sahabi da sahabban shi wa sallam kuma Allah ya kara aminci gare shi Muhammad Ali al-Harakan al-Amin al-Am bi rabitati al-alam al-islami wallahu ta'ala alam inda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada samu aiki da shi kuskure kuma Allah ka yayi mana Allah ka samu gyara a wannan shine karshen karatun mu na yau insha Allah ta'ala akwai wasu bayan Allah ko wata baiwa Allah da ta sau da ta tafai guda goma ta ce a bada fi sabilillahi ajiya mai wannan gidan makwabciyar malam ta bado guda goma ta ce a raba bayan Allah an raba Allah ya saka mata da alheri Allah ya biya ta Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya biya kowa Allah subhanahu wataala ya sa abin da zamu karanta ya amfane mu duniyar mu da lahirar mu Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka shahi mana hawayen mu Allah ka biya mana dukkan bukatun mu gaba daya amin abin da lafiya اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يسعى